Wannan fasali ne ko? Ah, Bismillah Rahman Rahim fasalin wannan fasali ne ah, wato a cikin hukunce-hukuncen wasu abubba dangane da zama wasu tsarkaka ko ko najasa. A nan za a faɗi abubba da suke najasa da kuma waɗanda suke ba najasa ba. Galibi asali a cikin abu da ya zama tsarka. A ce najasa ne to wani dalili ne ke kawo haka. yace almaitatu duk abin da yake yayi mushe walmuskiratu da duk wani abu mai sa maye kulluha najisatu baki ɗayanta najasa ne illa iyaka a nan a umuminsa da gyara kaɗan domin mushen ɗan adam zancen da ya fi inganci shine cewa shi ba najasa ba ne dan adam Allah ya ba shi wata ɗaukaka da girmamawa wanda ko da ya yi ya mutu ya rabu da rai to har yanzu dai yana da tsarki wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr shi yasa ah, umumin nasa da dan gyara haka nan kamar misali magana mai iziya da yake cewa zancen da ya fi shura shi ne cewa gawa ta dan adam in dai ba an- ba annabi ba ne to ashe najasa shi ma dai ba shi ya fi ƙarfi ba ko ba shi ya fi shura ba zancen da ya fi shi ne ashe shi dan adam da halin rayuwarsa da halin mutuwarsa duk tsantsarka ne duk tsantsarka ne illa da wabbal ma'i a kuma duk wani abu da ne sa maye shi ma sai a ce najasa ne malamai da yawa suka ce banda kamar abin da yake wato tsiri ne to wannan in dai ba wani abu aka aka- kamar an nan nage shi ko an wani abu kama da haka ba yana tsirinsa to wannan za a ɗauka bisa cewa tsarka ne Hmm.
akwai malamai da yawa da suka tafi akan haka Ah, amma wasu sun tafi akan cewa ai kawai a ɗau hukuncin bisa umumi in dai zai sa maye to kawai a ce najasa ne illa da wabbal ma'i in ka ga mushe na abu mai rai da bai zamo najasa ba to sai ko dabbobi na ruwa abin da ake nufi da dabbobin ruwa a nan a gane shine duk wani mai rai da baya iya rayuwa sai a ruwa to wannan ko da ya mutu mushen nasa ba najasa ba ne ɗahiri ne saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yace huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tafi shi kogi ruwansa mai tsarkakewa ne abinda ya mutu inda nasa ne to halal ne kuma malamai suka ce ko da dabbar ta ruwa wadda take iya zuwa tudu ta daɗe ce kamar misali kada kamar kwaɗo kamar ƙaguwa a kamar kunkuru na ruwa ba na tudu ba ruwa ina sana iya zuwa tudu su daɗe ma amma dai in sun yi mushe mushen nasu za a ce ɗahiri ne
wa ma laysa lahu nafsun sa'ilatu haka nan kuma banda abin da bai da jini nasa na kansa da abin da bai da jini nasa na kansa to ko ya yi mushe ba najasa ba ne misali kamar a wato kunama kamar tururuwa kamar ƙuda kamar kyankyaso to duk irin waɗannan ko sun yi mushe suna nan bisa zama wasu ɗahirai
wa jazaa'ul maitati Ah. kuma malamai suka ce ko da za a ga yana da danshi danshi amma dai ba jini ba to za a ɗauka kan cewa ko ya rushe ɗahiri ne kamar ke ah, kamar gizo gizo gizo gizo inda za a talibe su sai a ga wani ruwa na fitowa to amma duk da haka dai ko ya mutu gizo gizo ba na jasa ba ne ɗahiri ne na'am wa azza'ul maitati duk wani bangare na mushi na jisatu na jasa ne duk wani abu da za a kira daga jikin abin da yake ya mutu to za a ce najasa ne illa shu'ura amma fa sai gashi wanda datsowa aka yi ba fusgowa ba na'am gashin in datsowa aka yi to wannan ba najasa ba ne ɗahiri ne
wa mushtaha min abin da ya kama da ita daga gashi irin na tsuntsaye gashin da yake shi ba fata yake shiga ba amma wani kara yake shiga kara ne yake fitowa daga fatar sai ya zamo ga gashi a jiki wanda irin wannan karan shi ake kira karan gawuska
wa fi darafil qarri wal zalfi wal aji khilafu an samu saɓani na malamai a game da gefen ƙaho da za a gutsuro ƙaho ba turo shi aka yi ba in an turo shi dama wannan najasa ne a aka yanko wani ɓangare nasa to wannan za a ce najasa ne ko ɗahiri zancen da yake mutabadi da shi ne in aka gutsuro ɗin ya zama garin gutsurowar jini bai gudana ba to ya zama ɗahiri amma in har jini ya fito to ya zama najasa in har jini ya fito ya zama a najasa hakanan akwai saɓani a game da gefen kofato aka gutsuro kofato to yanzu wannan abin da aka gutsuro din najasa ne ko ba najasa ba shi ba dai zance mutabadi shine matukar ya zama sanda aka datso kofatan nan ba wani jini to wannan abin da aka datso din yana nan bisa zama wasa ɗahiri amma idan ya zama wajen datsowa jini ya fito to wani abin da aka datso din najasa ne wal'adi haka nan hauren giwa hauren giwa shi ma najasa ne ko ba najasa ba to shine aka samu khilafu
wa ma ubina min hayyin abinda aka raba shi daga mai rai wa huwa maitatu to za a ce mushe ne wato najasa ne mai rai da za a gutsuro wani bangare nasa za a ce wannan abinda aka gutsuro din najasa ne amma a nan malamai sun kaidance da cewa wanda fa in an gutsuro din jini zai fito wajen gutsurowa amma wanda za a gutsure jini bai fito ba to wannan ɗahiri ne yanzu kamar aski malamai suke faɗa in wajen aski jini ya fito to su duk da jinin ya taɓa misalan ko ta wajen za a ce najasa ce amma da a ce za a yi aski gaba ɗaya har a gama ba wani jini to duk su ma a iya cewa wannan ɗahira ce haka nan kamar yankan farce da za a yanke ya zama ba jinin da ya fito to wannan farcen zance da ya fi ƙarfi shine a ce ɗahiri ne amma in garin yanke farce jini ya fito to kuma wannan farcen ya zamo najasa wa fi da harin jildiha akwai saɓani tsakanin malamai a game da cewa fata ta bushe in aka jeme ta zama tsarka ko kuwa wannan saɓanin akan cewa kalma da aka yi amfani da ita a hadisi an yi amfani da ita ne a ma'anarta ta lugga ko a ma'anarta ta shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu ma'i hadin lubiga faqad dahura duk wata fata da aka jeme to ta tsarkaka to wannan wani irin tsarki ake nufi ana nufin cewa kenan an jeme fata ka iya zama a kanta ka tashi ba sai ka yi sallah da tufafinka ba sai ka wanke ba wannan tsarkin ake nufi tsarki hissi kenan ko ko a ana nufin tsarki shar'i a ma iya sallah a kanta to shine aka samu sabani
wasurul hayawani wa araquhu tahirun a abincin da dabba ta ci ta rage ko ruwan da dabba ta sha ta rage to duk wannan za a ɗauka kan cewa tsatsarka ne wa araquhu haka nan gumin merin ɗahiru ɗahiri ne a gumin nan ya tsantsafo ne daga jikin musulmi ko daga jikin kafiri in dai bai cuɗanya da wani abu daban ba to gumi na mai rai tsarka ko da gumin da ya fito daga jikin mutum mutumin da yake ba musulmi ba in dai ba wani abu ne akan fatarsa ba wanda ya zama gumin nan ya cuɗanya da shi to wannan kuma wani abu ne daban a ya zama gumin ne fata tasa ba wani abu a kai da za a ce gumin ya cuɗanya da shi to wannan gumin tsarka ne
illa ma ya tanawul najasata a in ka ga ragowar abin da dabba ta ci ta rage ko ruwan da ta sha ta rage a ce ba za a yi hukunci da cewa tsarka ba sai in ya zamo dabbar tana amfani da najas
bai kurau to wannan abin da ta ci ta rage ko ta sha ta rage sai a ce karahiya ne kamar kare wanda an san shi ba mamaki ya kama mushe ya tauna ya ci madu wannan mai sauƙi ne a wajensa dama abincinsa ne to wannan ya sha ruwa rage sai zama karahiya ne a yi amfani da shi mu a wajen mu malikawa dan kare ya sa baki a cikin ruwa ba za a ce ruwan ya najasta ba aka ce an so a wanke an so a da ruwa amma ba wai ya zama wajibi ba to kazancen da ya fi shura ko da yake shi mai wannan littafin zai ya tafi akan cewa wajibi ne yadda za mu ji nan gaba kaɗan na'am illa ma kana ala fi najas kun zo sai fa wanda yake akwai najasa a fili a bakin nasa to wannan fa yakunu hukumu su'urihi sai ragowar ruwan da ya sha ya rage ya zama ko abincin da ya ci ya rage ko ya zama hukuma ma hallatun najasa najasa hukuncin abin da najasa ta saukan masa wata nusar yana sa hukumu ko kamar irin wannan hukum ya sa ba hukuma ne labarin ya kunu din ne hukuma ma hallatu najasa hukuncin abin da najasa ta saukan ma ne idan ta jirkita ta ya zama najasa in ba ta jirkita ba ko to ya zama karahiya
wajib gasul ina'i imanin nusa sai yasa gusulu ba gusulu bane gasulu ne wajib gasul ina'i wajibi ne a wanke ƙwarya bin wulugil kalbi daga sawa kare bakin harshensa a ciki a filma'i cikin ruwa sab'an a wanke bakwai wannan ita ce ruwayar almajiran imam malik na iraq daga gare shi cewa wanke wannan wajiba ce amma almajiransa na misira su yadda suka ruwaito cewa an so ne ba wajibi ba ne shi yasa za mu ga shi mai motarsa ya ya tafi akan cewa an so ne na'am wa fi ilhaqil hinzir bihi Mhm.
wa ina igairil ma'i wal intifai wa fi khilafun sabanin malamai tabbaci ne a cikin cewa alhinzir za a riskar da shi da kare ko ba za a riskar da shi da kare ba wasu ka ce za a riskar da alhinzir da kare shi yasa shi yake nan ya sa baki sai an wanke har sau bakwai wasu ka ce a wanda cewa ba za a riskar din ba shine wayar almajiran imam malik na misra daga Mm.
gare shi yadda ibn qasim ya ruwaito daga gare shi ko da yake an samu wani almajirin imam malik din na misra shine abdullahi wahabi shi yadda ya hakaito daga imam malik shine cewa wajibi ne a wanke kwaryar da alade ya sa baki a ciki wai na gairil mai haka nan kuma za a riskar da ƙwaryar da take abin da yake cikin ta ba ruwa ba ne a ce to ita ma wannan ƙwaryar da in kare ya sa baki a ciki sai an wanke ta bakwai ko kuwa maganar da ake a kan ƙwarya ce ta ruwa kaɗai to shi ma an sami saɓanin malamai na'am kamar a ce ƙwaryar nan zuma ce a ciki ko nono ne a ciki sai kare ya sa baki a ciki to shi ma sai a ce sai an wanke bakwai ɗin nan ko kuwa wal ittiba'i bima fi haka nan kuma ya halatta ai amfani da abin da yake cikin ƙwaryar da kare ya sa harshe ko ko bai halatta ba Ah, amma dai abin da ya fi shura a masa ba shine cewa ya halatta
wala khilafa ba sabani fi da za su tiddarin masoni a cikin cewa duk wani jini da zub da shi aka yi to wato ya rabu da inda yake to ya zama najasa
wal arwas wal abwal wal mani tawabi'un a kashi da bawali fitsari da mani duk masu bi ne abinda ake nufi kashin duk wata dabba da aka ce ya halatta a ci namanta to wannan kashin ɗahiri ne haka nan fitsarin duk wata dabba da aka ce ya halatta a cina a haka nan mani ko da yake wannan a game da maniyin akwai saɓani a masar akwai wanda suka tafi akan cewa a shi mani wannan ba za a ɗauka kan cewa mai bi ba ne za a hukunci da cewa kawai na jasa ne na'am tawabi'u ba faɗuwa a sigatu binta haljimu'i la qabalu sar
illa an yatagazzal ma kullu bi najasatin Ah, sai fa in ya zamo dabbar da yake ya halatta a ci namanta ya zamo tana cin najasa kamar kaza ya zamo tana cin najasa sai yanzu zuwa su sai ya zamo kashin wannan kazan najasa ce ko fitsarinta ya zamo najasa la lahamu amma ba a ce namanta zai zamo najasa ba
wa fi labanihi wa baydihi wal madin najis Najasati wal mustahajiri.
qawri wal mustahajji jiri Na'am.
min alhamri fi awaniha hilafun lafu sabanin malamai matabbaci ne fila bane a nonon dabbar da take cin najasa yalla nonon wannan dabbar ya zama najasa ko kuwa amma dai zancen da ya fi shuhura shine nonon ta tsatsarka ne haka nan akwai sabani a game da kwan dabbar da take cin najasa kamar kazar da take cin najasa to yanzu kwanta ɗahiri ne ko najasa shi ma dai zancen da ya fi ƙarfi ya fi shura shine cewa ɗahirin ne na'am a waramadin najasati hakanan akwai saɓani a game da najasar da aka ƙona ta koma toka in aka ƙona najasa ta koma toka to yanzu wannan tokar ɗahira ce ko ko najasa shi ma dai a nan zancen da ya fi shura shi da cewa tokar ɗahira ce saɓanin yadda za a ga mai ziya ya kawo cewa najasa ne ko zancen da ya fi shi ne zazzarka ne wani madun najasa shi wa duhanuhu najasu wal mustahajiri haka nan abin da ya bushe ya sallare min alhamdu daga giya fi awani ha koren giya yalla shi ma ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba ne to shi ma akwai saɓani amma da a ce ba a ƙware ta ba ne ta bushe to wannan ba saɓani ma a cikin cewa ta koma ɗahira na'am wakil adami dangane da mutum la khilafa fi najasil bawli ba saɓani tsakanin malamai akan cewa fitsarin ɗan adam najasa ne
wal azraj haka nan kashi na ɗan adam na jinsa ne taroso na ɗan adam na jinsa ne wal dami ko jinin da ya fito daga cikin ɗan adam za a ce na jinsa ne wa shubhi da abin da ya kama da wannan kamar eh, sirkani ko farar mugunya ko abin da ya kama da haka ruwan kurji na'am wal qai'il mutaghayyir an halit da'ani haka nan abin da yake ya sauya daga sitar abinci shi ma za a ce na jinsa ne
wala khilafa fi daratid dam'i ba saɓani a cikin hau- cewa hawayen ɗan adam ɗahiri ne hawaye na ɗan adam ko da kafiri ne to wannan hawayen ɗahiri
wal busaqi ko yawon da ya tofar wal ko mukhadi majina wal labani ko nono wannan guda hudun tsarkaka ne
wal mashhur amma zancen da ya fi shura shine a ce maniyin ɗan adam na jasa ne a masarar malikawa zancen da ya fi shura shine cewa maniyin ɗan adam na jasa ne amma akwai ƙauli a masarar imam malik ɗin ta cewa na jasa a maniyin ɗan adam ba na jasa ba ne wanda wannan ya dace da masabar shafi'awa cewa maniyi ba na jasa ba ne
wa hal yanjusu bil mauti qawlani da an samu saɓani shi ɗan adam yana zamowa na jasa in ya mutu ko ko baya zamowa wanda ɗazu dai an faɗa cewa zance mashuri shine baya zamowa na jasa na'am wal misku dahirun miski almiski tsarka ne
wa idza ma tarfa'aratu a za a yi mamaki to me ka magana da miski to a gane miski na na asali na'am miski almiski na asali daga jikin dabba ake fidda shi yawa a yadda suke yi ana kama bare wadda ake iya samun muskin a jikinta sai a yi kamar kwai da fatarta sai a ɗaure wajen tama to in a kyale ta goban aka sake kama ta to sai a yanke wajen sai ya zama jijjinin da ya taru a cikin wannan fatar ya koma almiski shi ne yake ko shi ne yake komawa almiski to irin wannan fatar ma ita ake kira fa'aratul miski na'am to duk dai aka ce ai ɗahirai ne su saboda za a ga kamar an fidda su ne daga umumin abin da aka faɗa a baya Na'am.
cewa abin da aka fidda shi daga jikin mai rai za a ce najasa ne to wa idza ma tarfa'aratu wa nawa fi zaitin idan ɓera ko abin da ya kama da ɓera ya mutu a cikin mai wanda yake na ruruwa aw au kamar samarin jami'in ko jami'in kakidi wanda yake a sandare nawihi da abin da ya kama da wannan dure hatu to ma sai a wa jefar da wannan ƙeran da kuma abin da yake daura da shi
fa fi ma in yanzu idan kuwa zama man gaba ɗaya na kakke ne ruwa ne gaba ɗaya ba wani kaki da kaki da a cikinsa to wannan gaba ɗaya man ya zamo najasa
wala ta dahuru awalil khamri bi gasliha
ƙoran da aka daɗe ana zuba giya a ciki hatta sha daga giya ta dafe da giya sun zuwa nan ƙoran duk irin wankin da za a yi mata ba za ta tsarkaka ba don kama ko ina a cikin ta giya ta wa- ta gama
wa yakfi fi saqil kal sayf mubalagatul mashi isa matuƙa a wajen guga ya isa a cikin abin da yake mai santsi kwarai kamar takobi takobi da jini ya taɓa musamman ana tunanin in aka ce bara a sa ruwa a wanke zai tsatsa ko ya zamo kaushinsa ya dakushe to a sa kamar yanki ko wata takarda haka kamar yanzu da ake da takarda shafa-shafa a goge a goge a goge shikenan wannan takobin a iya cewa ya tsarkaka an yi rangwame a iya ɗaukan sama a yi sallah to alhamdulillah sai a tashi fasulun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق المستقيم وعلى آله حق قدره وبالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
karatu a ce dai za a yi dinga kokarin a sauri ko da ya zama kamar kana tunzugu amma duk da haka dai wannan bai hana musamman yan uwa masu himma ba masu kokarin a ce sun ƙara fahimtar karatun yadda an zo an samu wasu malamai na nahau wanda sun sake tsara sharhohin alfiya ko ko sun tsara wato sun fito da yin ƙare-ƙare a ciki misali akwai wanda suka kawo tamari ifsasas din da ɗalibi zai amsa don ya gwada fahimtarsa da abin da ya karanta to insha Allah ta'ala nan gaba za a ringa kokari ko kaka a ba da dama ga ɗaliban alkawarin dai da aka yi za a cika na cewa za a yi kokari ya zamo duk zaman da aka yi ana baiki goma ko da dai wani bayani ya jawo ba a samu kaiwa baiki goma ba amma dai za a kamanta ba za a yi baiki biyu ko baiki uku a tashi ba saboda so ake a ga lalle an sauke din yadda aka faɗa in Allah ya raha mu zuwa kamar shekara uku ya zama duk shekara za a zauna sau talatin ko da biyu ko da uku haka haka ga a ce a sati hamsin da muke da su a shekara a raba uku a bakashi ɗaya ga hutu ko kosan da ake wasu abubuwan kamar da azumi ko da watan maulidi a bar kashi ɗaya a cikin uku in ya so nan aka bar kashi biyu kaga hamsin da uku hamsin da uku hamsin da uku ya zama za a yi goma goma ai za a kai ko insha Allah ta'ala talatin da uku talatin da uku talatin da uku an samu talatin da tara a shekara uku ko insha Allah ta'ala kenan za a za a kai an samu casa'in da tara goma sau casa'in da tara ɗari tara da casa'in ko to sauran goma ai ko Abuja a a iya ƙarasawa ko alhamdulillah amma dai wannan ɗin Allah da akwai misali na asalin wanda da can zaman da muke na dare shi aka fi bi ma a taurihu wata kane wanda yana kawo tambayoyi na a gwada fahimtar ɗalibi to wanda yake da shi ya iya bi kuma insha Allah ta'ala yanda ya bi din inda ya rubuta sannan duk ya kawo aka samu wakasi za a duba masa a faɗa masa inda yake da gyare-gyare to akwai kuma wani malamin shi ma dai wanda dai sharhin nan na ibn aqilin ya sake bi yi wani abin da ake kira taurihun nahawu wani professor ne na nahawu da aka yi shi a jami'a asa to shi ma a wannan bayanin nasa bayanan da yake yi yakan kawo as'ilatun wata tamrinat shi yasa ne yake da irinsa ya iya bin wannan al'asilatu wa tamrinat din ya so ya ga me yake samu a ciki insha Allah ta'ala ta yi a kokari ma an tambaya ba sa samuwa sosai a kasuwa to ko da wani bangare dai nasu wanda ake ganin a nan kusa za a karanta sai a yi photocopy don masu kokarin su ringa bi din ya zamo sun samu damar bi din wa koyaushe karatu wa shi kansa dan adam ya zamo basira ne akan kansa inda Allah ya faɗa bane misali ala nafsihi basira bayanin da aka yi akan abu a kawo abun a gabanka da shi kuma an yi bayanin da kai ka ce kai gaba ɗaya ba za ka yi ba ko ya fi ƙarfinka to ka nuna kai ba ka zamo insani ɗin ba ne yadda aka faɗa domin da yan al'insan al'insan mutumin da yake mutum to ala nafsihi basira shi kansa ya isa yi hukunci akan kansa ya isa ya san hanyar da zai bi don ya tabbatar da yana fahimta ko abin da ya kamata haka Allah ya gane da mu Amin.
Allah ka san Allah ya saka wa magabatan mu da wani rigima da take motsawa Allah ma da ta nan ina tutoci da suke motsawa wanda kaba ba a taba ganin masu motsawa na da tashin hankali irin su to Allah ya kauda su Allah ya yi wa musulmi Allah Allah ya yi wa baki ɗayan al'umma muna roƙon haka albarkacin Qur'ani albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kawai da wani abu yake damunsa Allah ya yi masa albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na fatiha da salatul fatiha